بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ma ba da ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna daren hudu ga watan rabi'in al'awwal, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1447, wanda ya zo daidai da 27 ga watan takwas. a Gregorian kalanda 2025 wannan shine kasadinmu na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishabab na abdulrazak bin abdulmuhsin al-badr alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a kamar yadda muka sanar sati da ya gabata cewa insha Allah ta'ala za mu fara gabatar da karatu a wannan masallaci na mowa Muhammad Kambu Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama baki ɗaya. Wanda mun gabatar da wannan karatu satin da ya gabata, mun ƙaddamar da shi, kuma muka ce yau za mu shiga cikin doron littafi insha Allahu ta'ala. Kamar yadda muka ambata, wannan karatu ya ɗauko dogon tarihi. wanda Allah da ikonsa wannan lokacin Allah ya bamu dama domin a fara shi amma karatu ne wanda ya dauki tsawon lokaci ana so a fara kuma mun yi bayani satin da ya gabata na irin gudunmawar da duka kowanne bangare ya bayar tun daga kan shi Alhaji Husaini dan kwara wanda ya gina mana wannan masallaci Allah ya biya shi da jannatul firdausi da sauran limamanmu da ladanai da dattawan anguwa waɗanda suka taimaka mana wajen zama lafiya domin gabatar da ibada a wannan masallaci muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri sannan muka ce da wani littafi ne muka so mu saka har mun gabatar da shi a abin nan a satin da ya gabata wanda mai littafin ya sa masa mirasun nabi sallallahu alaihi wasallam wato fadulun gadon annabi sallallahu alaihi wasallama yana da falala da alheri kaifa tanaluhu ya za'i ka samu wannan gadon na annabi yana magana akan ilimi ne amma daga baya cikin bincike bincike da karance karance sai muka gano wani littafin da mu a fahimtar mu yafi shi fa'ida shine wannan littafi da yau zamu shiga cikin sa insha Allah ta'ala mai suna min wasayar salafi lishabab wato daga cikin wasiyoyi da magabata suka yi wa matasa saboda a yau a duniyan nan jama'a babu rigimar da duniya take fuskanta sama da rigimar matasa duk matsalolin da kake gani yau duniya ta shiga cikinta da damuwoyi da rashin samun nutsuwa da rashin albarka da duk wani hayaniya wallahi tushen ta ne gurɓacewar matasa saboda haka shiryuwar matasa da gyaruwarsu da ɗoruwarsu kan layi ba ƙaramin alheri ba ne wajen ingantuwar wannan al'umma ta manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama. Don haka, duk littafin da ke da alaƙa da ɗora matasa kan layi, to wannan littafin akwai buƙatar malamai su dinga bashi muhimmanci wajen karantar da shi saboda zai taimaka wajen ingantuwar rayuwa da ingantuwar aƙida da ingantuwar suluki da ingantuwar mu'amala da ingantuwar tarbiyya da kaucewa dukkanin wata baɗala yau kalli abin da ya shafi sace-sacen waya yanzu tafi Kano ka je su baka labarin matsalar da suke ci kana cikin tafiya a nafe kawai zaka ji wasu sun yi sufa kawai sun shigo nafe din wallahi wallahi mana kana cikin tafiya zaka ji sun yi sufa sun shigo kawai su hau datsar ku da saran ku su wabta duk abin da yake hannun ku idan ta zo da tsautsayi su kashe ka ba abin da ya dame su yau wannan fitina tana nan ta zamo wa Kano alaƙaƙai an rasa yadda za a yi da ita to duk kuma idan ka ɗauki waɗanda suke wannan ɓarnar ba kowa ba ne matasa ne kalla abin da ya shafi hatta garinmu nan ka ji an buge wani a mashin an kashe shi an ɗauke mashin ɗin shi ka ji an doke wani nan an farka mata ciki kalli nan nan kurkusa abin da aka yi wa alhaji amadi kafiran allah ya gafarta mishi bawan Allah nan haka siddan ba siɗi ba saɗaɗa bai ci wa kowa ba bai sha wa kowa ba aka je aka farka shi aka daddatsa shi aka sasso kamar wuka aka kashe shi duk wannan idan ka zo ka bibiya ka bi diddigi za ka samu matasa ne suke aikata wannan abu masu jini a jiki wanda in an biyo su za su iya gudu kuma idan sun ganka za su iya binka da gudu su ƙure ma gudu su kama ka sai ma abin da baka tsammani ko mu a nan anguwar mun fuskanci matsaloli da yawa wanda daga ƙarshe Allah ya kawo mana sauƙi yanzu abin da sauƙi amma mun fuskanci matsaloli haka kawai akwai ranar da mun tashi a sallar isha a wannan masallaci Allah da ikonsa muna shiga gida malam sai ga matasan nan suka bi anguwanni suka bi yara da gudu sun sassaru wasu a nan a nan cikin anguwar a nan layi duk wannan me yake nuna mana irin yadda matasa suka gurɓace tarbiyyarsu ta lalace al'amuransu ya wargaje ka ji ana ainihin wato faɗa tsakanin anguwa kaza da anguwa kaza layi kaza da layi kaza jama'ar kaza da jama'ar kaza suna da sunayen temple temple ɗinsu mutanen bi mobile mutanen bi wacce sheganta ko na minar ja'irina haka za ka yi ta jin sunayensu ko ba haka bane jama'a duk waɗannan matasa ne suke da wannan matsalar to don haka wajibi ne mu dinga sa littattafai da suke nuna yaya matasa ya kamata su rayu yasa wallahi jama'a duk da cewa wannan dokar ta mashin da gwamna ya saka ba ta da daɗi tsakani da Allah ba ta da daɗi to amma kuma wallahi wallahi daga cikin advantage ɗinsa ta rage fitinar da take faruwa a garin nan ko ba ta rage ba ta rage an samu sauƙin abubuwa amma wallahi dokar ba ta da daɗi to dole mai mata adalci kuma cewa duk da ba ta da daɗin kuma ta kawo ci gaba ta ɗan haifar da ɗan zaman lafiya a cikin garin Gombe sabanin abin da da yake faruwa duk bayan kwana biyu sai kaji an daddatsa wasu duk bayan kwana biyu sai kaji an kashe wani saboda haka dole ne a nasihantar da matasa a jawo hankalinsu su gane cewa Allah maɗaukakin sarki fa yana yi da su manzan Allah yana yi da su tafi cikin suratul kahfi zaka ji yadda Allah ya yabi waɗannan matasa yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu matasa ne wanda suka yi imani da Allah kuma Allah ya ƙara musu shiriya me suka yi Allah ya ce id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata Allah ya ce id qamu lokacin da suka tsaya gaban wannan azzalumin sarki wanda yace shi Allah ne faƙalu suka ce wa wannan sarki rabbuna rabbu samawati wal ardi mu ba mu yadda kai ne mu ba ubangijin mu shine ubangijin sammai da ƙasai wanda ya halicci wannan sama da wannan ƙasan gabaki daya shine ubangijin mu lan nad'u min dunihi ilahan di yanda zaka yi da mu ba za mu bauta wa kowa ba in ba wannan Allah da ya mana sama ya mana ƙasa ba laqad qulna idan shatata in muka yadda muka ainihin wato bauta wa wani wannan Allah to lalle mun sharo wa kanmu bala'in duniya da lahira gaba daya dan haka ba za mu yadda mu bauta wa kowa ba sai Allah ba za ka zama irin wannan matashin ba wanda kai kokarin ka shine ya za a yi aqidar musulunci da tauhidi ta kai gaci ya za a yi a bauta wa Allah shi kadai ya za a yi abinda ya tabbata a sunna ya tabbata a aikata shi ba za ka zama irin wannan matashin ba إذ أوى الفتنة فتية إلى الكهف فقالوا ماذا إيه؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف سيتمي آتنا من لدنك rahmatan wahayi ilana min amrina rashada lokacin da waɗannan matasa suka taro a cikin kogo inji Allah faqalu he suka ce ya ubangijinmu atina min ladunka rahmatan Allah kai mana rahama ya Allah wahayi ilana min amrina rashada Allah ka ba mu shiriya cikin al'amuran ba za ka zama cikin irin waɗannan matasan ba cikin matasan da suke neman shiriyar Allah kamar yadda Allah ya yabi irin wannan matasa na suratul kafi Ku duba annabi Ibrahim, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin shi. Lokacin da ya zo ya daddatsa gumaka, fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum yarji'u. Ya daddatsa gumaka ya bai da su gunduwa gunduwa sai bar babban su. Sai ya daddatsa hisi sai ya bar shi. Qalu he suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimina. kai waye ne ya daddatsa mana gumakan nan lalle wannan mugu ne azzalimi ne me suka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sai suka ce mun ji wani matashi kaga ashe matashi shike rusa shirka ya tabbatar da tauhidi da haka annabi ibrahim ya rusa gumaka gaba daya ya tabbatar da tauhidi suka ce mun ji wani matashi yadhkuruhum yana yawan ambaton waɗannan allolin namu da mummunar magana yuqalu lahu ibrahim sunan sama ibrahim qalu sai suka ce fa'atu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhaduna ku zo da shi kan idanun mutane dan su shaida shi yayi mana wannan barna qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim suka ce kai ibrahim kai ne ka aikata mana wannan abun ga allolinmu qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiquna sai ce a'a ni ba ni na da tsasuwa ba ku ganin ga babban su da gatari a wuya dan haka ku tambaye su shi ya daddatsa su kun ga ai ga gatarin a wuyan shi eh sai suka ce me innahu lamina zalimin qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina ma'ana ya kure su ya suka ce ku kona shi tunda ba hujja kaga sai duka duk lokacin da kaji an ce akai duka to ba aya ba hadisin annabi kenan amma idan akwai aya akwai hadisi to da aya da hadisi ake yin jayayya har a kura mutum so ya ba su hujja cewa ku tambaye su in suna magana su ba ku amsa amma ba su iya ba su amsa ba har ma yake ce musu yanzu kuna bautawa waɗanda ba sa ji ba sa gani ba sa magana yace uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qiluna tir da ku da abin da kuke bauta koma bayan Allah ashe ba ku da hankali to wannan shine saboda haka jama'a matasa su ne kashin bayan al'umma daga al'umma ta lalace matasa sun lalace to al'umma ta lalace malam kalli yadda yan social media matasa suke yaɗa ɓarna da baɗala a cikin al'umma malam kalli yadda ake abubuwa na rashin mutunci yanzu hatta harkar kidnapping ɗin nan da harkar abubuwan nan kaso casa'in cikin waɗanda suke wannan ɓarnar jama'a matasa ne ko ba matasa ba ne matasa ne ba za ka da wahala tsiraru za ka ga tsofi a cikin abin da dattawa a ciki amma yawanci za ka ga matasa ne suka shiga jiji suke kama wancan su kashe su karɓi kuɗin fansa su yi kaza su yi kaza su yi kaza don haka duk wata ɓarna idan ka ɗauko ta ka zo ka saka ta a sikeli za ka ga matasa su ne suka ɗaure mata gindi haka ne ko ba haka ba tafi gidajen baɗala a garin nan tafi gidan hotel kaza tafi gidan badala kaza zaka je ka samu akwai ranaku da matasan nan suka ware suna tafiya da ƴan mata malam su je su ta tiƙar rawa suna shaye shaye wallahi in baka yi a hankali ba yarka da kake ganin ta kai tara ko goma ba ta dawowa gida wallahi tana tare da waɗannan matasa tafi civil defense ka je ka samu matasa ne malam an kamo su a gidajen badala na hayaniya an zo ana tattaunawa da su akan yadda suka lalace komanda na civil defense na garin nan ya sha gayyata ta na je na gansu malam yara ne yan shekara sha biyar sha shida sha bakwai wallahi da wahala ka samu ɗan shekara ashirin da biyar daga goma sha bakwai zuwa sha tara waɗannan tsakanin ‘yan matansu da samarinsu haka za ka same su wasu lokuta a nan nan tunkura a ƙananan gidaje na banza a nan ake shigantaka da su ka tafi wani hotel daga cikin hotel na garin nan ka je ka ga yadda ake da su duk wannan barnar ba waɗanda suka haifar da ita illa matasa saboda me saboda su suke da jini a jiki su suke da ƙwari su suke da ƙarfi su suke da yanayi da za su yi abin da suka ga dama idan ba sun samu saitin hamma da gyaran kafireto ba ina fata an fahimta in ba su samu saitin hamma da gyaran kafireto ba sai sun wargaza muku lamari kuma wallahi idan kai kana ganin ɗanka ya gyaru ɗan anguwa ya lalace aikin banza kenan shi wannan ɗan da ya lalacen da ka ƙi kalimar nasiha ka nusar da shi kuma zai jawo naka ya jefa shi cikin bala'i jama'a haka ne ko ba haka ba yasa kar ka ɗauka naka a gyare yake don haka na kowa ma yi abin da ya ga dama wallahi wallahi bala'i ne shi ma saboda haka kar kai tsammanin dan naka ya gyaru shi wancan ya lalace wa za a zauna lafiya a'a nan ne ma inda rigima take yasa idan naka ya gyaru to sai kai kokari kuma ka gyara na anguwa gwargwadon iyawarka sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da gyaran naka Allah ya tabbatar mana gaba ki daya saboda haka wannan littafi kamar yadda muka faɗa kwata-kwatansa shafi talatin da uku ne kuma wasiyoyi ne guda goma sha biyar a cikinsa kuma za mu fara insha Allahu ta'ala daga wasiyar ta farko a yau aƙalla kowace sati mu yi wasiya ko da ƙwaya ɗaya ne idan yalwar lokaci ta ba mu yi wasiya biyu in ba mu yi biyu ba mu samu dai ƙwaya ɗaya kan mu kai ta har gaci insha Allahu kaga ko da haka muka samu a cikin sati goma sha biyar za mu sauke wannan littafi da izinin Allah kuma kamar yadda kuka sani Alhaji Dan Hussein Dan Kwara ya dauki nauyin buga mana wannan littafi Allah ya saka masa da alkhairi akwai sauran copies da za su zo in Allah da sati mai zuwa duk wanda yake iya karantawa da larabci da izinin Allah kowa sai ya mallaka insha Allah ta'ala amma dai yin samfur ne muka zo da hi mun ba wasu daga cikin ɗalibai da ake tare da su anan Allah ya saka musu da alkhairi malam yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo ya tabbata ga Allah domin Allah ya ce walahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilayhi turja'una Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah a karan farko da kuma karan ƙarshe dan haka duk dangin yabo da godiya gaba ɗaya ya tabbata ga rabbul alamin rabbil alamin ubangiji da ce kullu kullu ma siwa Allah alam to Allah shine ubangijin kowa shi kuma babu wanda ya halicce shi babu wanda yake da iko da shi shi shi yake da iko da kowa shi ya halarci kowa shi ne yake renon kowa shi yake rike kowa shi yake gudanar da harkokin kowa duk abin da ka gani yana faruwa a duniyan nan Allah ne ke da haƙƙin gudanar da shi ba wanda ya isa ya Allah ba wanda ya isa ya taimaki Allah ina fata an fahimta magana wa ashhadu an la ilaha illallah malam yace ina shaida babu wanda ya cancanta a bauta masa bisa cancanta da gaskiya sai waye sai Allah subhanahu wataala wannan shine aqidar duk wani musulmi cewa Allah shi kaɗai ake bautawa tauhidi kashi uku ne jama'a malamai suka faɗa na farko akwai tauhidul uluhiyya shine wannan cewa ba wanda ake bautawa sai Allah na biyu akwai tauhidul rububiyya tauhidin ta Allah da ainihin wato halittunsa ma'ana da aikuka da ruwa da iska da arziki da wadata da talauci da mutuwa da rayuwa da haihuwa da bayarwa da hanawa duka aikin waye aikin Allah ne to wannan shine tauhidin rububiyya kai yadda duk abin da ke gudana a duniya babu sa hannun kowa in ba Allah ba kuma da Allah zai cire hannunsa na sakan daya akan wannan duniyar to wargajewa za ta yi ba abin da za ta iya yi to kai yadda da wannan wannan shine tauhidin rububiyya sai tauhidul asma'i was sifat tauhidin kadaita Allah da sunayensa da kuma sifofinsa Allah madaukakin sarki yace Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna ba wanda ya cancanta abotawa sai hi sai ta yana da sunaye kyawawa a wani guri yace hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin mai suna irin na Allah babu saboda haka sunayen Allah a alamun ne wa ausafun sunaye ne kuma sukofi ne wannan ka'ida ce da malamai suka faɗa kamar yadda Sheikh Uthaymeen ya faɗa a cikin littafinsa mai suna Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna an gane magana da kyau ko fi sifatillahi wa asma'ihil husna wato asma'ullahi ta'ala wato sunayen Allah gaba ɗaya a alamun wa awsafun sunaye ne kuma siffofi ne dan haka in aka ce ar-rahman to ar-rahman sunan Allah ne ko sannan siffar Allah ne kuma yarhamu yana yin rahama da haka sunan ya kunshi abu biyu ya kunshi suna na rahama ya kuma na ar-rahman kuma sannan ya kunshi siffa ta rahama ina fata an fahimta Allah sunansa ar-rahman kuma min sifatihi yarhamu ibadihi al-mu'minina daga cikin siffarsa kuma yana yi wa bayinsa rahama ina fata an fahimta wahdahu la sharika lahu ba wanda ya cancanta abotawa sai shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lalle annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne to mu lura anan duk lokacin da aka ce yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to ta kunshi abubuwa guda uku zuwa hudu shi ma na farko suka ce ta'atuhu fi ma amara kai masa da'a cikin duk abin da yace ayi duk abin da annabi yace ayi to kai kar ka saba masa annabi ya ce ai sallah raka'a hudu sallan azhar to kai annabi ya ce in an yi kabbara an ce Allahu akbar a rungume hannu a kirji to kai haka ne ko ba haka ba annabi ya ce in an yi tahiya ayi salati gare shi to kai salati duk abin da annabi ya ce cikin ibada da mu'amala da mazantakewa to kai da ka aikata to wannan shine ka yarda cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne amma in annabi zai faɗa a yi ka ce ba za ka yi ba in za ka kwana dubu kana cewa wa ashadu anna muhammadin rasulullah ƙarya kake wallahi don haka ɗa'atu hufi ma amara ka yi masa ɗa'a cikin abin da ya umarni yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce laƙadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun sai ce me liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira tabbas ya tabbata gare ku cikin rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi rasulillah uswatun hasana koyi mai kyau in yace ku yi ku yi in yace ku bari ku bari a wani guri yace wa alamu anna fikum rasulallah ku sani a cikin ku akwai annabi Muhammadu law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة لا فاتا أن فهمتا دام هكا آأته فيما أمر أيوة النبي آأتهم أبن ديتي وتصديقه فيما أخبر دل بارن دا النبي بارك غسكتاش قال بربرون من زن الله نديوة دي باير أتهم حديثانسا tafi cikin riyadu salihina ka ji hadisi annabi ya bada labarin wasu mutum uku waɗanda suka yi tafiya sai hadiri ya taso sai suka nemi inda za su fake he suka hango wani kogon dutse he suka je suka shiga suna shiga sai wani dutse ya gangaro daga sama sai zo sai toshe kofa tun kafin ruwa ya ɗauke suka yi yunkurin ture shi ya ƙi turuwa sai ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi ba za ku samu ku tura dutsen nan ku fita ba sai kowa ya yi tawassuli da wani aikin da ya aikata tsakaninsa da Allah ba ya yi ne don yabo ba ko don wani ya biya shi ba ya yi ne tsakaninsa da Allah sannan Allah zai fitar da mu inda kai a ciki wannan aiki za ka tana cewa tsakaninka da Allah ka san kayi shi hunali kaftuliyal mu'minuna kenan wa zulzilu zilzalan shadida anan ne aka jarrabu mu'mine aka girgiza su girgizawa mai tsanani wannan aiki zaka tuno sai gahi wannan ya tuna cewa ya Allah idan ni din nan wata wata yar baffana ta taba zuwa guri na tana da bukata nace ba zan bata ba sai nayi lalata da ita tace ta yadda sanda ta yadda din zan yi lalata da ita sai ta ce naji tsoron Allah kan na taba abin da ba ni da haƙƙi a kansa naji tsoron Allah na batta na dauki abin da take bukata na bata ya Allah in dan dan kai nayi ba dan kowa ba ka fitar da mu kawai sai dutse ya kauce daidai yadda ba za a iya fita ba wannan kuma yace ya Allah ni dinnan da ka gani ina da uwa ina da ƴaƴa guda biyu ya uwata da ubana dinnan ba sa iya ci su sha sai abin da na kawo wata rana na kawo musu abinci za su ci sai na samu sun yi bacci ƴaƴana kuma suna ta kama kafafuna suna ja suna baba yunwa muke ji baba dan Allah baba kaza yace na kina bawa ƴaƴan saboda biyayyar uwata sanda uwata da ubana suka farka na ba su suka ci suka koshi abin da ya rage sannan na bawa ƴaƴan suka ci ya Allah in wannan abin da ne dan kai nayi Allah ka bude mana kofa sai dutse ya kauce amma ba zai yi wasu fita ba ɗayan kuma ya ce ya Allah wani bawan Allah ya taɓa zuwa ya yi min aiki na ƙwadago da ya min aikin ƙwadago sai ya tafi bai karɓi haƙƙinsa ba na zo ina ta tambaya ina wane aka ce ai yayi nan na bi nan na yi tafiya na yi bincike na yi cikiya ban same shi ba ya ce sai na ɗauki wannan ladan aikin nasa sai na siya mara akuya sai na ɗaure wannan akuya ta dinga haihuwa ta dinga haihuwa sanda ta yi garke kusan dubu goma kusan awaki dubu goma ya ce ana nan ana nan wata rana sai ga mutumin nan ya zo wata shekara yana zuwa ya same ni maran Allah ka gane nace ban gane ka ba ya ce ni ne wanda ne maka aiki lokaci kaza shekara ta kaza ranar kaza ga watan kaza ya ce tabbas an yi haka ya ce to ai na ya ta neman kan baka haƙƙinka ya ce eh wani uzuri ya sa na tafi na neme ka nima ban ganka ba shi ne abin yanzu ya faɗo min nace bari zo karɓi haƙƙina sai ya ce to kalli nan sai ya kalla ya ce me kake gani ya ce awaki nake gani ya ce to shi ne haƙƙinka ya ce bawan Allah in wasa kake min dan Allah ka daina wannan wasan bana so ya ce a da gaske ne wallahi tallahi naka ne gaba ɗaya ya ce ta ya aka yi na samu wannan ya ce haƙƙinka na ɗauka na je na sayi akuya na ɗaure maka ina kula maka da ita har ta hayayyafa a sai da wancan a sayo musu abinci a sai da wancan a biya kuɗin masu kiwo a sai da wancan a sayi dusa a sayi wancan a sai da wancan a yi musu rumfa da haka da haka har suka zama haka dan haka kaga sanda can ɗauki ka kora ko ƙwaya ɗaya bana bukata dan ba ni da haƙƙi a ciki yace ya Allah in nayi wannan dan kai to Allah ka buɗe mana kofa yana rufe bakinsa sai dutse ya kauce gaba ɗaya fakharaju yamshuna marawaitin hadisi yace sai ga su sun fito suna tafiya yanzu yau inda mala'ika zai zo maka zaka mutu a ce to zaka tafi aljanna amma da sharadi ka faɗa mana aiki kwaya ɗaya tak wanda ka san baka yi shi don kowa ba sai don Allah kana da shi tsakaninka da Allah ba wani abu a zuciyarka Allah kawai kake nufi da shi sai an yi nazari ko sai an yi nazari to shi yasa ake so a yi saboda Allah gama a yi don neman hukuncin ubangiji Allah ya ba mu ikhlasi ya ba mu yi saboda shi to wannan labarin annabi ne ya ba da labarin nan lokacin da aka yi wannan abin shi ma manzo Allah ba a haife shi ba to sai ka yarda irin waɗannan labarbarun na annabi gaskiya ne shine wa tasdiquhu fi ma akhbara shine abu na biyu abu na uku wajtinabu ma naha anhu wa zajara duk abin da annabi ya hana annabi ya hana sara ya hana suka ya hana cin dukiyar mutane ya hana zamba ya hana sata ya hana fasikanci baɗala shegantaka iskanci raina iyaye kin jin magana ƙarya munafurci zamba cikin aminci kana matashi ka yarda ka daina wannan in ka yarda to ka yarda lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shine wajtinabu manaha anhu duk abin da annabi ya hana ka nesance shi waza jara haka abin da duk annabi ya tsawa a kan shi abu na hudu wa Allah yi ubadallaha illa bima amara au bima shara'a sannan karka yadda ka bauta wa Allah sai da irin dokar da annabi ya bayar a bauta masa sallah ce sai ka tambaya ya annabi ya koyar da ayi sallah sai ka kwaikwayi irin yadda manzon Allah yi azumi ne sai ka ce ya annabi ya azumi wani lokaci annabi ke shan ruwa wani lokaci annabi yake bude baki na fata an fahimta duk abin da za ka yi na ibada ka binciki ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake to shi kenan ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne amma wallahi idan baka da waɗannan abubuwan guda hudu baka wa manzon Allah da'a baka gaskata shi cikin abin da ya ba labari ko baka nisantar abin da ya hana kuma baka bauta wa Allah da abin da annabi ya zo da shi wallahi in za ka kwana dubu kar in kai ne ladanin anguwarku ba karewar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi kenan ba wallahi in baka yarda da wannan ba Allah ba zai karba shahadu Allah ilaha illallah ka mu san da wannan to shine yace a wa abuna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida lalle annabi muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne to wannan shine ma'anar sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi kuma ina shaida lalle tsira da amincin Allah ya tabbata akan alayen annabi suwaye alayensa sune iyalansa waɗanda ba sa cin sadaka na fata an fahimci magana na fata an fahimta tun daga ‘ya'yansa da matansa da kaza da kaza da kaza da kaza waɗannan su ne alayensa to amma mu sani matan manzan Allah suna cikin alayensa domin nassin ƙur'ani ya tabbatar abin da ya sa neman maza na faɗi wannan magana akwai masu aƙida da suke cewa matan annabi ba iyalan manzan Allah ba ne to don Allah ta ina ma ka samu iyalan ba daga gurin matan aka samu iyalan ba in dai ka yarda ƴaƴa suna cikin iyalai to ta ina aka samu ƴaƴan to don Allah ya za a cire mata daga cikin iyalai to kun san masu wannan aƙidar sun faɗa haka ne saboda suna so su zagi wasu cikin matan manzan Allah irin na na Aisha irin abin nan abin nan abin nan hafsa da dai shauransu su zage su don haka ya suka ce ai matan annabi ba sa cikin iyalansa to amma nassoshin alkur'ani inda tattauna matsalar muke yi to da mun zo da nassohi da suka tabbatar da cewa mata suna cikin iyalai na fata an fahimci magana amma bari mu kawo koda kwaya daya Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula sai ce me wati'ina Allah wa rasulahu eh yace wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'ina Allah wa rasulahu sai ce innama yuridu Allah liyadhhaba ankum ar-rijsa sai ce me ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera wannan ayar malamai suka ce ta sauka ne akan matan annabi Muhammad yasa aka ce wa qarna fi buyutikunna ku tabbata ku matan manzon Allah a cikin gidajenku kaga daga ƙarshe sai aka ce ahalal baiti ya ko iyalan gidan manzan Allah suwa ake nufi a wannan gurin matan shi to ka yadda matan annabi iyalansa ne sannan da sahabbansa ka gaskata su abin da yasa muka marmaza muka faɗi wannan saboda akwai waɗanda ba su yadda da Abubakar ba ba su yadda da Umar ba ba su yadda da Usmanu ba in ka ce waye sahaban annabi sai sahaban annabi guda uku ne ka jiran Allah yanzu kayi wa annabi adalci a ce har ya zo duniya ya koma gaba ɗaya sahabbansa ƙwaya uku ne? Histi da Aliyu, da Jafaru, Jafar kenan. Na fata an fahimta, da wane ne da wane ne, histi ƙirga maka guda uku histi duk sauran munafukai ne. Duk sauran munafukai ne. Yasa ku yi hankali matasa, daga cikin nasihar shi ne a yi hankali da miyagun aƙidu, waɗanda suke koyar da mutane zagin sahabbai, da zagin iyalan gidan annabi da matansa da ‘ya'yansa. Na fata an fahimci magana. To shi ne, amma ba'adu, malam ya ce amma bayan haka, fala ya ba abu ne ɓoyayye ba, anna marhalatar shababi marhalatun muhimmatun jidda. Mataki na samartaka, mataki na matasantaka, mataki ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske. Fi hayatil insani a cikin rayuwar ɗan adam. duk ɗan adam ya san matakin samartaka shine mataki shi yasa ko nema za ka yi ka yi ƙoƙari ka kafa harkar neman ka tun kana matashi in ka tsufa ba za ka iya ba duk rayuwar da kake so kana so ta yi inganci nan da shekara talatin masu zuwa to yanzu kana ɗan shekara ashirin da biyar eh to ka yi ƙoƙari ta inganta tukunna tun daga yanzu wallahi in baka tsaya a kanta ba ko to wallahi ba za ka same ta ba idan ilimi kake so ka tara yanzu ake tara shi kana da shekara ashirin da biyar kana da shekara talatin kana da shekara talatin da biyar duk wani karatu da ake ka kutsa ka je ka nemo shi yanzu ne lokacin nema idan ka kuskura wannan lokacin ya wuce baka nema ba wallahi ko ka nemi nema ba zai samu ba domin wannan marhala ta shababantaka ita ce marhalar samun komai amma yau ka duba alhaji Husaini sai ga mutane malam matasa a zaune malam sai su awa uku suna hira fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla shi bai yi salla Allah mala shi ba salla ba shi ba salati ba shi ba nema ba shi ba zuwa kwadago ba abin da sai awa uku ana zuba hira da himana a zagi wancan dan siyasa a zargi wancan mai kuɗi a zagi wancan sarki a cutu wancan kaza ai ta maganganu na rantse muku da Allah za ka gama zaginsa shi yana can yana ta kwashe kaya na rantse da Allah a je kiyama a tattara gaba ɗaya ayyukanka na alheri a lafta masa kaga ya more a duniya kuma ya je lahira ya kwashe aiki kai kana nan in banda zagi da tsiwa ba abin da ka iya kai baka je ka nemi na kanka ba kai baka je kai tara ilimi ba kai sallar ma wani bai damu da ita ba akwai wanda na sani wani bawan Allah da na sani ban sani ba ko yanzu ya shiru tun muna matasa wallahi malam sada ana kiran sallah ana zaune ana kiran sallah yace akramaka Allah barin dan je nan gurin da Allah ina zuwa yana yin haka to ba zai yi sallar ba wallahi sai kun idar da sallah sai kaga ya dawo wallahi tallahi ni ban sani ba dai yanzu ko ya daina ko har yanzu yana kai to wani ko sallar bata dame shi ba ballantana magana ya zai inganta rayuwarsa ya zai samu ya zai kashe ya zai kaza ya zai kaza yau matasa da yawa sun wayi gari iyayensu ne suke ciyar da su kaga mutum mahaifinsa ya kai shekara saba'in da biyar amma wallahi har yanzu mahaifin shi ke fita ya nemo abin da za a ci a gida yana nan gaujeje da himala yadda ka san zai mutu ya saura saboda girma da kiba kamar zai mutu ya tafi wani abu ya saura a duniya amma wallahi yana nan ba zai iya kawo ko kwandala a cikin gidansu wannan wani irin rayuwa ne to wannan yana daga cikin halin da yau matasan mu suka tsinci kansu a ciki sun ki su inganta rayuwarsu sun ki su yi abin da ya kamata sun tsaya zage-zage da hayaniyar social media mutum ne zai zauna yana kwance bai da lafiya sai ya fasin ya ce ku taya na addu'a ba da lafiya to ba kar lafiya sannan kuma idan kai wasa ma sai ce yana neman gudunmawar ku sai ka ce masa wayar da take hannunka ita ba gudunmawa ba ce ba za ka sai da yar bantan uba ka je ka sai farasi da mal ba ko ba haka bane amma haka zai zauna yana ta postin bai da lafiya amma kuma ba zai iya yin wani abu datar da ka saka ita ba za ta iya yi maka jinya ba to wannan yana daga cikin matsalar mu matasa ba su da kan gado yanzu ka tafi kudu ka je ka ga yadda matasansu ba sa yadda su ne makaranta su ne koyon sana'a su ne harkar shiga da fita su ne a jami'o'i jama'a ko kun san hatta karatun addini sanda matasan kudu suka koya matasan arewa ka je ka jami'atul islamiyya ta madina set ɗin farko da suka fara zuwa jami'atul islamiyya yarabawa ne su suka faso garɗin tafiya madina aje ai karatu yasa har yanzu nan duk yanda za ka yi wallahi in ka je ka samu sun fi mu yawa duk yanda ake zuwa jami'an nan ana karatu ka je ka za ka samu su suka fi kowa yawa a jami'ar su suka fi yawa kuma su suka fi yawan karatun mu matasa mu ba ruwansu duk abin da ka ɗauko ka zo ka saka shi a sikeli sai ka ga al'ummar mu ta arewa da matasan mu na arewa mu ne a baya mu ba abin da muka iya he zage-zage a social media to wannan yana daga cikin abin da ya kamata ka je ka yi wa kanka tunani ka yi wa kanka saiti in ka je ka ji tarihin malamai yadda suka zama malamai na rantsi da Allah sai hankalinka ya tashi ka ji an ce maka mahaifiyar Sudais tun yana yaro ɗan shekara biyar take ce masa imam take ce masa imam tana saka masa alkyabba eh ta yi masa rawani ta tura shi majalisin ilimi ta tura shi makaranta ta tura shi masallacin ka'aba ashe ba ta sani ba abinda take faɗa a kansa sai ya zama tun yana ɗan shekara biyar take ce masa liman sai ga shi yanzu limami ne na ɗaya ma kuwa number one imam a duniya gaba ɗaya to ka je ka ji yaya ya tashi ya rayuwarsa to wannan duk yana daga cikin abin da matasa ya kamata wallahi mu dawo cikin taitayin mu duk abin da za ka yi ka tuna gobanka kannan kannan guda biyu ko uku suna tunanin wannan gudunmawa za ka kawo musu yaran nan da suke kokarin tafiya makaranta ƙanana wanda ba su da ƙarfi suna tunanin kai ne zagaban su kai za ka kai musu saiti to amma kai kanka kana buƙatar saiti mutumin da kuma ya ƙi yadda mutumin da shi kansa bai saito ba don Allah da ya za a ya saita wani mai bunu a gindi ya taɓa zuwa kashe gobara shi ma ba sai ya dawo da abin nan ba ka tafi barbara ka dawo da ciki Allah ya sauwaƙe da haka yake cewa a li'annaha marhalatul quwwati wan nashadi domin marhalar samartaka marhala ce ta al'uwa ƙarfi wan nashadi da kuma nishadi mutum yana jin ƙarfi wani fa haka zaka ga haka kawai ya dinga gudu akan layi malam ya fito daga wani layin da gudu ya yadire da wani layin da gudu tsabar yana jin lafiya da ƙarfi da gajeren wando kuma Allah ya saka da alheri wallahi tallahi da gajeren wando to wallahi ka tuna akwai ranar da wannan gudun ko kuɗi aka baka wallahi ba za ka iya yin sa jama'a haka ne ko ba haka ba wallahi ko kuɗi aka baka ba za ka iya ba tambayar shine shin ka mori wannan lokacin da kake da wannan karancin shekaru za mu zo mu ji hadisi yanzu yanzu malam zai ɗaura maganarsa da hadisi insha Allah ta'ala wa sahulatil haraka lokaci ne na saukin harka harka abin nan mammotsawa Za- duk inda kake so ka je zaka je duk abin da kake so ka yi zaka yi malam akwai wani abokin mu sunansa bagantu baban guduma na rantse da Allah idan ya fara backton daga kan layin nan ko zai iya direwa har bakin firamarin nan ya dinga wul wul wul wul wata rana da muka haɗu da shi na ce bagantu baban guduma ya ce ina malam ina za ta yi yanzu ba za ta yi ba guduma ba za ta yi ba bakton ba zai yiwu ba an kwan dama yana raye baba wallahi mala ko kai yanzu ka tuna lokacin da kake langa ruwa ta sha in ka rike wannan kai tsal tsal tsal kafin a ankara ka je ka dafa haka ne ko ba haka ba yanzu ka rike ka ka tsalla ka gani in za ta yiwu don haka wasa hulatul haraka mammotsawa da yanayin abin nan kaiwa da komowa yana da sauki wa quwwatul a'aba sannan gabobi suna da ainihin wato karfi a lokacin wa salamatul hawas sannan kuma duk gabobinka gabaki ɗaya da tunaninka a kubuce yake bai da matsala yanzu nan wani kana bashi abu minti goma ya haddace akwai dattijan da yanzu in ka bashi kace ya haddace maka a awa biyar wallahi ba zai iya haddacewa ba jama'a haka ne ko ba haka ba akwai wani bawan Allah Allah ya masa rasuwa amma wallahi malam ya ankara sanda ya yi ritaya a aikin gwamnati sannan ya gane ya bar rayuwarsa ta tafi bai yi abin da ya kamata ba wallahi ya zo ya same ni har gida ya ce an gafata mana kun ta mana wa'azi kun ta mana nasiha amma mun kiji ya ce malam na yi ritaya yanzu haka ko izu biyun amma wallahi ba ni da shi don haka yanzu na zo ne malam a taimake ni don Allah ko minti talatin ne a dinga bani asabar da lahadi zan dinga zuwa ina ɗaukar karatu na ce ba komai wani bawan Allah nan tun da ya fara ni kaina har na ji ya ƙure ni na haɗa shi da wani na ce ku ɗora ranar da ka same ni mu ɗora ranar da baka same ni baka je gurinsa wallahi wallahi bai daina karatun nan ba har Allah ya ɗauki rayuwar shi kuma da ikon Allah bai koma ga Allah ba san da ya tara aƙalla izu goma sha biyar hadda amma kuma wallahi jama'a wata ran za a bashi haddar rabin shafi sai ya yi sati biyu bai kawo ta ba amma wallahi bai fasa ba yace tunda muka yi asara a baya to ba za mu bari karshen rayuwar mu mu yi asara ba yanzu don Allah wannan yayi dabara ko bai dabara ba yayi dabara to saboda haka kai tunda kana da lokaci yanzu ga ustazai na a anguwar ku ga hafizan qur'ani nan kata kata ga malamai nan wanda sun iya larabci sun iya kaza ka zo ka su dinga koya ma koda kaɗan kaɗan ne kar ka yadda duniya ta ƙare maka baka yi abin da ya dace ba an gane maganar da kyau ko bainama idza kabura al-insanu ta yadda da a ce dan adam zai girma tabu'u minhu hawasuhu wa quwwahu gabobinsa da karfinsa zai ragu ya zaman to ba zai iya kansa aka komai ba wa qad aula al-islamu hadhihi al-marhala hakika musulunci ya bawa wannan mataki din fifiko ihtimaman khassan kulawa wanda yake na musamman wa ri'ayatan azima da kuma kula wanda yake mai girma وجاءت النصوص مؤكدة على إظم شأن هذه المرحلة كما نصوشن قرآني da nassoshin hadisai suka zo suka ƙara ƙarfafar wannan yanayi da wannan lokaci da wannan marhala din kamar yadda muka kawo ayoyi ɗazu a farkon maganar mu wa ahammiyati hada kuma irin muhimmancin da wannan mataki yake kai faqad hatta nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alal mubadarati li igtinamiha yasa ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu cewa mu ribaci wannan lokaci na matasantaka da samartaka da Allah ya bamu wal hadr min idaatiha kuma mu yi kokari mu kaucewa wato wulakanta wannan lokaci da Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da shi fa an ibn abbas radiyallahu anhu qala qala yace an kamo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya hada mu da abdullahi dan abbas da natul firdaus qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li rajulin wa huwa ya'izuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wani mutum yana mai masa wa'azi yace igtanim khamsan qabla khamsin ka ribaci abubuwa biyar kafin abubuwa biyar su same ka jama'a wallahi kowa ya kasa kunne ya ji annabi yace abubuwa guda biyar ka yi kayi kokari kafin su kubuce ka same su na farko yace shababaka qabla haramka samartakar da kake da ita kafin tsufa ya kama ka kai dan shekara 25 ne kai ɗan shekara talatin ne kai ɗan shekara talatin da biyar ne kai har zuwa arba'in ma da kai ake wannan magana har yanzu kana da dama da za ka gyara kuskurenka lokaci bai kure maka ba domin Allah maɗaukakin sarki ya ce hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina layl abin nan sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin har lokacin da bawa zai iso matakin karfinsa ya shigo shekara 40 inda Allah kaga shekara arba'in din nan ita ce matakin da take na ƙarhe daga nan kuma sai gangarawa amma kafin arba'in har yanzu kana da lokaci na ka ribanci samartakarka da haka ina yan shekara sha uku sha hudu sha biyar ashirin ashirin da biyar talatin talatin da biyar duk da ku ake wannan magana ka ribaci wannan lokacin in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasihatika qabla saqamika ka ribaci lafiya kafin cuta ta kama ka da za ka ga lafiyar ka garau sai ka ji mutum ya ce wallahi rabona da ciwon kai malam na fi shekara uku ban yi ciwon kai ba wani kuma kullum a cikin ciwon kai yake haka ne jama'a ko ba haka to kaga kai da zaka share shekara uku shekara hudu ba kai ciwon kai ba kana da dama ta bautar Allah kana da dama karatun Qur'ani kana da dama zuwa jami'i kana da dama duk abu na alheri kana da damarsa zuwa ka je ka buga ka samu duniyarka ka samu yadda za ka gudanar da rayuwarka duk kana da dama don lafiyarka garau baka da wata cuta a jikinka ka je ka ga wani yana so ya yi waɗannan abubuwan da na ambata amma jinya ta hana shi ba zai iya ba ko ya fara abin haka zai lalace wani kafa na ciwo wani baya na ciwo wani zama da kyar wani tashi da kyar wani ciwon koda wani ciwon hanta wani ciwon zuciya wani ciwon kaza amma kai komai naka lafiya in ka je neman soja ko ɗan sandan aka yi maka da medical check-up sai a ce ba abin da yake damun kawa ne to shin kana jin wannan ni'imar banza ce wani yana neman ta ruwa a jallo Allah bai bashi ita ba kai me yasa da ka same ta ba za ka yi amfani da ita ba shine wasihatika qabla saqamika lafiyar jikinka kafin rahin lafiya ya same ka ka ribace shi waginaka qabla faqarika haka kuma wadatar da Allah ya maka kafin talauci ya same ka talaucin nan ɗayan biyu ko dai Allah ya kwace dukiyar Allah ya sauwake ba fata ake ba ko kuma ka mutu ka barta ba shikenan ka zama talaka ba daga lokacin da ka mutu ka bar dukiyar ba shikenan talauci ya same ka ba menene amfanin dukiyar shine abin da ka ambata ko ka abin da ka aikata da ita na alheri na al'umma na addini Allah ji kan dan makayo jazakumullahu khaira ya samu shaida kowa yana yaban sa yayi amfani da daman sa to wannan shine amfanin dukiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dan adam zaka daina cewa mali mali mali dukiya ta dukiya ta dukiya ta malahu min malihi annabi yace fa dan adam bai da komai a cikin dukiyarsa illa ma akala fa abla sai abin da yace ka sayar da shi wala bisa fa abla ko ya sanya rigar ya tsofar da ita eh ko kuma abin da ya dauka ya bawa addini ko ya bawa al'umma sai annabi ya ce famasi wa zalika fa huwa zahibun wa tariku fid dunya duk abin da ba wanda ka ci ko ka sha ko kai sutura ko ka gina ba ko ka sayi mota ba ko ka auri mata ba duk abin da ba wannan ba ko kai wa wani kyauta ko alheri ko ka taimaki addini ba annabi ya ce haka zaka watsar da shi a duniya ka tafi ka bar shi wallahi kuma haka ne to yasa ku yi wa addu'a wa waɗanda Allah yasa za su iya ɗaukar dukiya su gina masallaci za su ɗauki dukiya su gina makaranta za su ɗauki dukiya su ba wani yana neman admission ko yana neman kuɗin registration za su ɗauki abinci su raba bayan duk wanda Allah ya taimake na iya ɗaukar dukiya su yi wannan wallahi ku yi masa murna Allah ya taimake shi Allah ka taimake mu gaba ɗaya wa faragaka qabla shugulika yace sannan ka ribaci lokacinka kafin shagala ta same ka lokacin da baka da hayaniya da yawa baka abubuwa da yawa za ga kullun kana masallaci ana jam'i da kai to kai kokari ka rike wannan akwai lokacin da in harkoki suka yi yawa na rantsi da Allah in wani ma ya zo ya ce maka an kira sallah sai ka gaura marmari ya kai baka ganin muna cikin aiki saboda me saboda abubuwa sun yi yawa shugulgula kana can kana can kana can abubuwa yara wane ne in kai wasa wallahi su hana ka bautar Allah gidanka yasa Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyarku da ƴaƴanku da gidajenku fitina ne saboda idan ka biye wa hidimarsu na rantsa da Allah ko Allah ba za ka iya bautawa ba to kafin su taru su shagaltar da kai kafin abubuwan rayuwa su maka rugun tsumi ka yi ƙoƙari ka gina lahirarka ranar da abubuwan suka yi maka rugun tsumi sai Allah ya ma uzuri saboda ya san lokacin da ke lokaci ka bauta masa yasa ku lura duk mutumin da kuka gan shi ya tsufa da lafiyarsa garau ya tsufa da kuma jikinsa da ƙarfi ya tsufa yana zuwa masallaci to dama tun yana matafi yana zuwa jama'a haka ne ko ba haka ba duk wanda kuka ga ya tsufa rayuwarsa da ɗan dama dama to dama tun yana matashi bai yi wasa da ibada ba amma wallahi idan kai wasa da ibada kai wasa da Allah a lokacin da kake samartaka to ranar da ka tsufa wallahi sai an sha kallo za a sha kallo yara za su yi wasan ojiyo jiyo da kai billahi lillahi saboda baka girmama samartakar ka ba baka girmama lokacin da Allah ya baka na lokacin da kake da kwanji da wanji ba ina fata an gane to da haka wannan fa wannan karatun fa bulaliyar kan hanya ne billahi lillahi kawai in ta biyo ta kanka kai salati goma ga annabi ka ce to Allah ya shirye mu ba wanda ba za ta taba ba to shine wa faragaka qabla shugulika lokacin da Allah ya baka kafin shagala ta same ka sannan yace wa hayataka qabla mautika abu na biyar shine karibaci rayuwarka kafin mutuwa ta me ta same ka yanzu kana rayan nan dama ce na rantsi da Allah akwai yanzu wani yana kabari da Allah zai bahi dama ya fito ya nafila raka'a biyu wallahi yana ganin zai tsira da ita a lahira amma babu dama ba lokaci ka tafi lokaci ya kure maganar ibada babu ta tsaya an tafi lahira da Allah zai bashi dama ya fito ya karanta aya biyar na Qur'ani wallahi yana bukata yana ganin in ya karanta ta Allah zai sassauta masa amma ina ba lokaci so rayuwa dama ce rayuwa dama ce daga ta kubuce to magana ta baci iya abin da aka yi za a je a samu wallahi dan haka matasa ku shiga taitayin mu shiga taitayin mu duk wanda Allah ya sa yake raye yanzu na rantse muku da Allah Allah ya taimake shi da yake raye ba za ka san haka ba sai inda Allah zai buɗe bakin matattu su ba ka labarin halin da suke ciki za ka gane ahe kai ba ƙaramin ni'ima Allah ya ma ba da ya barka da rayuwarka amma ba za ka gane haka ba saboda ka ita rayuwa dama ce yasa Allah madaukakin sarki da ya tahi a cikin suratu tabara yace tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sai yace me allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya halicci rayuwa kuma ya halicci mutuwa yayi haka ne dan ya jarrabe ku ya ga wa zai kyautata aiki amin mana yayi mutuwa da rayuwa ne dan ya ga wa zai ji tsoron mutuwa kuma yayi amfani da rayuwar da Allah ya mara dan ya kyautata aikinsa ayyukum ahsanu amala Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu. ‘Yan uwa, muna muƙaddima ba mu ma kai zuwa ga gacin muƙaddima ba ballantana mu shiga wasiyar farko. Lokaci ya riga ya ƙure, don haka za mu dakata a kan wannan hadisi na Abdullahi ɗan Abbas, insha Allahu ta'ala za mu tashi a famar halatun shababi dakhilatun fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautika za mu tashi akan wannan wannan hadisi da muka jawo Imam al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak ala sahihaini kuma ya inganta shi wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi yace haka ne wa sahahu al-albani fi sahih al-jami muhammad nasiruddin albani yace hadisi ingantacce ne yazo a cikin sahih al-jami lambar hadisi na 1070 da ainihin wato bakwai muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu wanda muke neman tsari na sharri Allah ya tsare mu subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya tsarin tambayoyi za a dinga rubutowa ne in aka rubuto ga aramomin ma'ana muna tare su malam suleiman da sauran membobinmu na wannan masallaci sai a basu sai su tantance mana addu abin nan ainihin wato tambayoyi idan muka gama sai in bada lasifika ta hannuna sai a karanta in yaso sai mu bada amsa insha Allah ta'ala wanda Allah ya sanar da mu muna addu'a Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya madaukakin sarki ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tuqlibul mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin masha Allah eh wanda bai da alwala ya je alwala da Allah eh ni ma ai mun abuwan nan zan je